بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا حكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan da yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da bakwai ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan uku miladiya shekara dubu biyu da ishirin da hudu ya inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne darasinmu na bakwai a inda muke tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na masjid abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu masallacin da aka yi tari da suna masallacin tashan magarunfa a inda ba mu gushe ba muna cikin wannan sura mai tarin albarka ita ce suratul baqara wadda sura ce wadda ta kunshi alkhairai masu tarin yawa kamar yadda annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sha bayani kan falololinta da kuma abubuwan da ke da kwai cikin wannan sura wanda mun yi bayanin shi can baya taken karatun namu shine karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi a kadai zama lafiya ga musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai jiya idan uwa ba su manta ba mun tsaya kan wata aya wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihuna ai wa'annan bayi wanda aka zana masu sufofin wanda aka zana baya sune allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna wanda suka yi imani da gaibi suka tsayar da sallah kuma suke ciyar wa cikin arzikin da Allah subhanahu wata'ala ya azurta su da su kuma suka yi imani da abinda Allah subhanahu wata'ala ya sabkar ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma suka yi imani da abinda Allah subhanahu wata'ala ya sabkar kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce ai kaga wa'annan bayin sune suke ala hudan min rabbih sune suke da wani gamdakatar sune suke da wani kyauta na musamman sune wanda Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da su shiriya daga wurin shi Allah yake kuma wannan sune bayin Allah wanda suke bayin Allah rabautattu to kun ga ƴan uwa jin me san ya shiga cikin wannan bayin Allah wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayani ne a aljanna ne kawai kamar da muka karanta wannan ayoyi suna bayani a aljanna ne wanga ayoyi na gaba suna bayanin kahure ne na kasar su kuma suna bayanin munafukai ne to Allah ka sa mu daga cikin mutanen keji wannan ɗabi'a ne mai kyau ɗan uwa duk kowane lokaci ya zama in ana ambatan mutanen kirki ana saka daga ciki ko kuma kana fatan ka shiga cikin mutanen kirki kai ya zama na daga an ambace ka ya zama na ba za ka samu shaida kwarai a wurin mutane ba wanda mu ɗan adam mu ne shaida na Allah subhanahu wa ta'ala a ban ƙasa mala albani ya kawo wannan cikin ahkamul jana'iz nashi in ba na manta ba kan annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zamme sai aka wuce da wata gawa ko da aka wuce da gawai wane ne ya mutu sai suka ce ayyaya ai wannan bawan Allah ne mutunan kirki ne kowa na shaidin shi kaza aka yi ta gayin alkhairai kai shi sai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wajabat sai ya shiru ana nan sai aka wuce da gawa ta biyu wane ne mutu aka ce ina ai wannan jarababban mutumin ne wane mai kaza mai hada mai cin mutuncin mutane mai wulakantar da kowa a shi ne ya mutu sai annabi ya ce wai zaba shi ma sai yin shiru sai Umar Allah ya kara mishi da ya ce ya Rasulullah wancan ka ce wajabat kai shiru wannan ka ce wajabat kai shiru ni kake yi annabi yace ai ku ɗan adam shaidin Allah ne a doran ƙasa wai inda kuka yabe shi yabo na ƙwarai kuka ce mutunan kirki ne annabi yace to aljanna ta zama wajibi a gare shi wai inda kuka ce mutunan banza ne annabi yace wuta ta zama wajibi gare shi to ni da ku kowa sai ya diba yadda yake mu'amala da mutane ya yake cikin mutanen kirki yake ko cikin mutanen banza annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake khairun nas misalan da yayi kowanne mutane alkhairi shine wanda yake auhanar da mutane mu al'umma na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah Allah yake mana kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kune Allah yake mafi alkhairin al'umma kuna umarni da kyakkyawa kuna hali da mummuna mu al'umma annabi duk mutum guda ya zama dole gare shi ya auhanar da kai shi ya auhanar da wa muna fahimta uwa idan kanka zama ne cikin mutane wanda suke mutanen banza ne Allah subhanahu ta'ala ya tsare mutanen banza kaka zama cikin kawurai ko kuma mi cikin munafikai to kun ga duk mai son ya samu salama a duniya da lahira to abu na farko da zai shine ni ya yarda littafin Allah subhanahu wa ta'ala alƙur'ani kenan babu shakka ko kokonto a cikin shi ya yarda duk abin da alƙur'ani ya zo da shi duk abin da annabi ya yi bayani wannan abu shi a gaskiya duk wani abu da ya zo koma bayan wannan ba gaskiya ba ne ba bayan shi sai kuma mutum ya yi imani da gaibi imani da gaibi wanda mun yi bayani shi bayan shi kuma sai mutum ya tsayar da sallah wanda mun yi bayani ɗaya da sallah tare da ni tare da hukunce hukuncenta bayan shi kuma sai ni sai mutum ya ciyar ya taimaki bayan Allah cikin ni cikin arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya azarta shi da shi bayan wannan sai kuma ya yi imani da alƙur'ani da hadisan annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kuma ya yi imani da littattafan da Allah ya saukar can baya irin su at-taura da injila da sauransu kuma ya yi imani da annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari sun zo kafin zuwa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to duk wanda ya haka sai Allah ya ce to kaga wanda ya imani da wannan abubuwan ai yana kan wata shiriya ne daga Allah kuma yana da babban rabo duniya da lahira Allah ka samu daga cikin bayinka wanda suke da ni suke da babban rabo duniya da lahira wanda jiya mun yi bayani su wane ne wannan mutanen sai mu tashi aya na gaba shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna Allah yace ai kaga wanda suka kahurce daidai ne a gare su ba wani bambanci da kai musu wa'azi da baka yi musu wa'azi ba Allah yace ai ba za su taba imani ba khatama Allahu ala qulubihim ai Allah ya liƙe zuciyoyin nasu wa ala sam'ihim kuma ya dakatar da jinsu wa ala absarihim ya tsayar da ganinsu wa ala absarihim ghishawa ya kawo wani abu wanda yake ni ya liƙe musu idanu kamar yadda wani wuri kuma in kaji zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa lahum a'yunun la yusiruna biha ko suna da idanuwan ba wai ba su da bace dai ba su gani saboda ni idanuwan ba su ganin gaskiya a walahum azanu la yasma'una biha suna da kunnuwa amma sai dai ba su ji da wannan kunnuwa walahum a a a kanu wannan ma walahum afidatan suna da ni zuciyoyi sai dai ni la yafqahuna biha ba su fahimta addinin Allah subhanahu wa ta'ala wanda malumai sun tattauna dangance da wannan aya in ka ɗauki imam al-qurtubi da ibn kathir da ibn jarir mai yawanci kusan maganin suna kusan guda suna kawo duka maganganu ne na sahaba annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan wannan ayar wa take magana ibn abbas Allah ya kara mushi da ya ce wannan ayin tana magana ne kan manya-manyan yahudawa rabi bin aziz ya ce a'a wanda ayin tana magana ne kan mutanen da aka kashe wurin yakin bada haka wasu kuma suka ce a'a tana magana ne ma da dukkan hurin duniya wanda Allah yake da tabbacin cewa da an musu wa'azi da ba a yi musu wa'azi ba ba za su taɓa imani ba amma in ka ɗauki kuma jallalai ne na imamu suwiɗi sai ya ce ai innan lazi na kafaru sai ya ce suwa sai ya ce ka abi jahal wa abi lahab wa nawhima ya ce ai wannan ayat tana magana ka abu jahal ne da abi lahab da kuma wa'ansu wanda shi ne maganganu wanda yake na wasu daga cikin sahabbai wasu kuma sun ce a'a wannan ala aya Allah ya sabtar da ita ne kan wasu kahwarai wanda Allah bai so ya bayyana mutane su san su ba shi ne wanda Allah ya ce ku da ka musu wa'azi da baka yi musu wa'azi ba ba za su yi imani ba annabi mutum ne mai kwaɗayin alkhairi gare mu yana son dukkan mu mu yi imani mu bi shi mu shiga aljanna to sai dai annabi bai san gaibu ba shi yasa zai zuwa yana ma wani da'awa wanda ba musulunta ba zai yi muna tuna da sababin nuzul na abasa wata walla a an ja'ahu al'ama Allah yake wa ma yudrika la'allahu yazakka kaga wannan ma yana nuna ni annabi bai san gaibu ba Allah ya ce makaho ya zo wurinka ka kau da kai wa ya gaya ma shi makahon nan ba neman shirya ya zo ba shi annabi yana hari ya tafi yayi wa wasu manya manya mutane ne wa'azi su shigo musulunci za a samu karuwa shi kuma Allah ya san duk abin da ke duk abin da zai faruwa duniya baki daya wannan mutanen wataƙila annabi da ya mutu wa'azi da bai mutu wa'azi ba ba za su yin imani ba wanda mun taƙaita bayani ne kwarai dangance da wannan maganganun na sahabbai kan wannan aya innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna wanda in ka dauki babban malami imamul bazawi sai yace ai innal ladina kafaru yace ya'ani mushriki eh mushriki al-arab kal kalbi shi kuma yace in ka dauka su ne mushrikai nawa na larabawa irin su kalbi da sauransu yace ya'ani al-yahud shi ma yace ni yahudawa to haka dai zaka yi duka ma'anonin suna sahiya ma'ana guda ne to ɗan uwa sai Allah yake kaga wanda suka kahurce wanda suka kahurce suka kahurce da ni babban malami Allamatu Usaimi yace suka kahurce da duk abin da ya kamata a yi imani da shi duk abin da yake na imani ne su sun kahurce sai Allah yake to su wannan daidai ne gare su da wa'azi da babu wa'azi malumai kamar in ka dauki Imam Bagawi yace kahurci ya kasu kashi nawa yace ya kasu kashi hudu yace akwai kufrul inkari akwai kufrul jahud wa kufrul inadi wa kufrul nifaq kaga babban malami imamul bagawi wanda ake matake da muhyi sunna sai kalka samu da kahunci kashi hudu yace na farko shine kufrul inkari to malami ne ne kufrul inkari yace abinda ake cewa kufrul inkari an la ya'rifa Allahu aslan wa la ya'tarifa bihi mutum asali bai san Allah ba kuma yana inkari shi bai yarda da sanin Allah ko ko samuwa Allah subhanahu wataala su da ake ce musuwa a daga cikin mutane akwai safo ɗaya yahudawa ai sun ce zama da Allah subhanahu wataala kamar misali daga cikin philosophy akwai wanda falsafa samsam suna kore ni suna kore Allah subhanahu wataala suna inkarin Allah suna ake ce wani mulhida sai malam yace wa kufrul jahud shi kuma me ya haka nan sai yace huwa an ya'rifa Allah ta'ala bi qalbihi mutum a cikin zuciyar shi ya san akwai Allah wala wala yuqirru bi lisanihi amma ba zai hodi da bakin shi ba sai wala yake ka kufri iblis kamar kahuncin iblis wa kufrul yahud malan yace da kuma mi kahunci yahudawa ha yace qala allah ta'ala sai allah mai girma da daukaka yace falamma ja'ahum ai lokacin da yazo musulmi ma arafu abinda suka sani kafaru bihi sai suka kafirce mishi yace wa kufru al-inad abinda ake cewa kufru al-inad shine yace an ya'rifa Allahu bi qalbihi mutum ya ya san da Allah akwai ya san ya yarda da cikin zuciyar shi ko ya san da cewa akwai Allah wa ya tarifa bil lisanihi amma kuma yana faɗin Allah a bakin shi ya san da akwai Allah sai ya ce sai dai wala yadinu wala yadinu bihi ka kufri abi talib sai dai bai addini da sanin Allah nan da ya da zuciyar shi da bakin shi sai ya ce ni kamar kahurtin abu talib haisu ya ƙulu lokacin da yake cewa walaƙad alimtu bi anna dina muhammadun min khairil adiyanin bariyati dinan kalli fa abu talib bai imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuciyar shi ta yarda bakin shi ya yarda sai dai kash bai yi addinin ba muna fahimta yan uwa to kun gami wannan kahunci kashi na uku kenan sai ya ce wa amma kufrin nifaq sai kahurci na munahici fa huwa shine mi an yuqirra an an yuqirra bil lisan wa la ya'taqid bil qalb mutun ya kudirce a bakin shi cewa lalle Allah gaskiya ne manzo Allah gaskiya ne amma a zuciyar shi bai yarda da wannan ba malam yace wa jami' hadhihi al anwa sawa'un fi anna ballaqi Allah ta'ala bi wahid minha la yaghfaru lahu malam yace kaga wannan kahurcin da aka zana guda hudu dukkan su guda ne da ka je ma Allah da hudun da ka je ma Allah da ɗayan Allah bai gafarta ma da wanda ya she mishi da wannan kahurci to kun ga malam sai sai sai ya fassara mana kahurci to kun ga kufrul inkari wannan shine ake ce mami mulhida a wanda akwai su daga cikin philosoph wanda suke cewa je n'existe pas sam sam suna kore Allah subhanahu wataala babu shi ne babu shi babu shi muna fahimta to wannan kafirci ne wanda me wannan kafirci wanda ya yarda da wannan abin matakar Allah bai ne shi da shari'a ba daidai ne da kame wa'azi da baka mishi wa'azi ba muna fahimta ya uwa sai nau'in kahurci na biyu shine mi kufrul jahud shine mi mutum ya yarda da cewa fa akwai Allah a zuciyar shi amma bai faɗi ga baki muna fahimta ka yarda a zuciyarka akwai Allah amma ba ka faɗi a baki ko kuma lisanul hal naka bai nuna cewa ko lisanul hal naka bai nuna cewa lallai akwai Allah kai a ranka ka sa akwai Allah wane ne bai sa akwai Allah ba ai dukkan mahi yawanci wannan manya manya arnan na duniya sun sa akwai Allah kai dai daga kaga duniya ka san sefana ce ba ɗabi'a ba ce ta yi ta kana kallon duniya ka san wannan duniya akwai abin da ya sa aka yi ta kuma akwai wanda ya yi ta ka kalli wadda duniya ka ce babu wanda ya yi ta ka ce sai na ce ka kalli mutum ka ce yanzu mutumin nan babu wanda ya yi shi a zai yi haka nan shi ne wani na ji mala yana ba labarin wani daga cikin irin masu inkara akwai Allah ɗin ya ce an haɗu da shi ne ko a wata ƙasa cikin ƙasashen duniya sai aka gan shi ya ta'adu aka ce wannan mantar in wai ce wannan mantar in ta kamfani kaza ce kayan shi ma yake na kamfani kaza ne takalmin shi ma na kamfani kaza ne mode indi kaza ne duka lura su shi yake na komi duka ya san daga inda yake yake to kai rawa da maduni a yanzu duk abin da ka gani a duniya ka san daga ina yake amma kai to za mu wanda ya yi ka muna ganewa duka duka komi na jikin shi ya san bada ya ina ne sai aka tambaye shi to shi bada ya ina ne a sai ka buka ne shi yasa ilimi na filo ilimi na wanda ya kamata musulmi su koya a bisa lalura kuma su koyi iya abin da suke bukata ta su zura hawa cikin shi yana ɗaya daga cikin ilimi wanda yake mara amfani in mutum ya zura hawa cikin shi kamar yadda in ka ɗauki littafin babban malami ibn rajab mai suna fadl ilmu salaf ala ilmul khalaf bambancin ilimin magabata da ilimin wannan zamanin yan baya-baya akwai bambanci tazara mai tari yawa ta mi ta bambancin wancan ilimin muka da wannan ilimin muka yana zana ilimin muka wanda suke mutum ba sai ya zuwa hawa cikin su ba kamar yadda babban malami imamu shafi'i yake cewa eh kullum wannan baiti na kullul ulumi sunan qur'ani mustamila duk ilimin duniya in dai ba alqur'ani bane ba to kawai shagalin rayuwa ne yace kawai ilimi ne wanda yake yana shagaltarwa rudani ne da hayaniya yanzu misali dan ka karanci filo ta zauna ma da kyau a alaikum salam ko dan ka karanci ko don ka karanci wasu abubuwa zai ka iya bauta Allah da wannan ilimin yanzu misali ka je ka karanto marketing a za ka iya bauta Allah da marketing za ka zo sallah ka rinka ka rinka cewa marketing din nan da ka karanto da shi za ka bauta Allah zai yi to kaga kawai wasu ilimin muka ne wanda suka yi na rayuwa wannan ya ajiye hamma ko ya tafi haka sai yace illal hadith banda ilimin hadith wal fiqh fi din da fiqh a cikin addini sai yace wa ma siwa zalika kaga duk wasu ilimin muka wanda ba alqur'ani ba ba hadisi ba ba fiqh ba wasu wasu shaytan yake kawai wasu wasi ne na shaytan Allahu akbar su suna hihi ta ilimin addini saman kanni saman kowane ilimi to akwai ilmumuka wanda asali bai kamata musulmi ya zura hawa cikin su wanda in ka zura cikin su babu wani amfani cikin su wanda in ka dauki littafin da zaka samu cikakken bayani zaka ga hatta ilmin lugha malam yana cewa bai kamata ba a zura hawa cikin shi kawai ka nemi ilmin larabci kawai ka nemi gulgudan bukatar ka ne wanda zai ishe ka ka bauta ma Allah in kai malami ne zai ishe ka kai bincike cikin duniyar ilimi kawai shi ke muna fahimta to in ka cika bautar wani ilimi Allah kiyaye za ka iya komowa kana bautar wannan ilimi yanzu ai su tahiya ce ta yi tahiya su filosofi in ko har sai suka gano cewa wai babu Allah suka kirkiro wasu ka'idodi na shirme na cewa duk abin da ba ka ji ba ka gani ba ka taɓa shi to kawai babu shi kuma wannan hatta ɗabi'a ya saba ma haka nan ne yanzu za ka iya tambayar mutum yana da hankali zai gwada ma hankalin shi yana da rai zai gwada ma ran shi to ai kuma yana da ko kuma in mutum ya yi mutu wai kai da kake cewa baka yarda da akwai Allah ba mutunan nan ina yake tafiya a sai su ce a'a ai ba wani abu bane ba in mutum ya mutu asali ba mutuwa bane ba zai zai sake fitowa zai ci gaba da rayuwa ne a cikin mu wata mace kuma can duniya za ta ƙara aiho shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu Allah yake cewa ayahsabu al-insanu allan najma izama Allah yake wai shi dan adam wai shi mutum ya dauki cewa mu Allah ba mu da iko na mahala da kasusuwan jikin shi Allah ya ce bala sai saurara qadirina ala an ya banana kai ba wai asusuwanka ba Allah ya ce kaga hataya tsayinka kai kaga wannan tsage tsagen na hannunka Allah ya ce muna da iko mu mayar ma da kayanka to dan uwa Allah da ya samar da ni lokacin da babu ni a sai dan na mutu ta da zai wahala a bai wahala to bari mu tafi a gurguje musulmi su yi imani da cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala gaskiyar da wannan shirma kun ga wanda babban malami imamu zagawi ya ce shine ake ce ma kufrul inkari shi kuma wancan kufrul juhud wanda shi kuma mutum ya yarda da Allah a baki ɗaya a zuciya shi amma bai faɗi a zuciya ba ya yarda da Allah a zuciya amma bai gani a baki ba kamar iblis ko malam yace da kuma mi yahudawa duka masu iskancin nan a duniya sun yarda da akwai Allah ba a zuciyarsu su karan kansu sun sa akwai Allah to kawai dai ne sun ki imani da shi ne Allah subhanahu wataala ya tsare mu da sharrin sai kufrul idad malam yace shine ni kafirci wanda yake zuciya ta sa akwai Allah subhanahu wataala baki halshe yana ga akwai Allah sai dai ba a aiki da wannan abu ba a aiki da abin da Allah ya ce da abin da annabi ya ce ba a yarda da wannan addinin ba mala yake shine irin kahunci na Abu Talib Abu Talib ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi har yana cewa addinin annabi yana ɗaya daga cikin addini mafi alkhairi cikin addinai ma amma kaga duk da haka nan bai imani ba Allahu akbar bai imani ba annabi ya zo yana cewa ya kai babana ka ce la ilaha illallah wannan kalmar ta zama hujja a gare ni gaban Allah Allah ya baka aljanna amma sai ga manya-manyan shaidanu a kan shi suna ce mishi kai yanzu za ka ba addini yara ne a ka bar addinin da babanka yake a kai ka bar addinin da kakanka ya mutu a kan shi kai yanzu ka ba addinin wannan yaron muhammadu suka yi suka shagaltar da shi suka hana shi ce la ilaha illallah amma ya yarda fa sai dai bai shiga addinin ba kaga yanzu kirista ya yarda da mi da Allah sun san da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma tun da basu yi imani da musulunci ba basu shiga musulunci ba ba musulmai bane ba kafirai ne ai Allah ya bada labari ko ya arifunahu kama ya arifuna falamma ja'ahum ma arafu duk Allah yake sun sani kawai dai sun kafirce ne wanda wannan kawurcin shi ma kowanne yana bukata a mishi bayani na kan shi to sai kawurci na gaba shine na munahici mutum ya faɗi a baki akwai Allah ya faɗi a baki akwai manzan Allah amma kuma a zuciyar shi bai yarda ba to wannan shine kun san munafici ya kasu kashi biyu akwai nifaqul akbar akwai nifaqul asgar akwai babba akwai karami munafici babba shine wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal munafiqina min kanu fi darkil asfar min an-nar su wannan munafikan a wutan ma suna can kasa Allah yana dandana musu azaba manyan munafikai kenan wanda zamu zuwa gaba su ne Allah yake cewa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai Allah yake mi wa ma hum bi mu'minin ai bisu ma taɓa imani ba gashi suna gai suna cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar tashin kiyama baki ke gai zuciya ba ta yarda ba yukhadi'una Allah wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'uruna Allah ce fi qulubihim ai a cikin zuciyarsu ne ke da wani bala'i da ya hana su su yi imani shine kahurku Allah ya ce musu wa idza qila lahum أي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون yanzu ka kalla irin yadda suke ta yaƙan musulunci in ka ce musu maɓallata sai su ce a aiki gyara ne suke yi ko kamar misali yan dura da ko da ka musu magana maɓallata ne amma sai su ce mi yan demokarasi mi sai ce ma mi gyara ne suke yi ai kun san yan demokarasi ko wanda suka ce a samu Nijar takunkumi da aka yi kudeta su a wurin su kan yadda suka nemi su samu cikin bala'i Allah ya kiyaye a wurin su wannan gyara ne wa idza qila lahum la tumsidu fil ardi in kace musu kar ku yi banda ta ce a inna ma na hadu muslimun ai mun mun samu Nijar takunkumi ne saboda su saki bazum su mai da bazum saman kammul amma kuma mabannata ne Allah ya ce in kace musu wa idza qila lahum aminu kama amana nas to ku yi imani mana kamar yadda sahaban annabi kamar yadda mutanen duniya suka yi imani ta su ce anu'minu ko yanzu za mu yi imani kama amana sufaha kamar yadda wawaye suka yi imani ne wai wa'ancan mutanen wanda Allah ya yarda da su shine wawaye Allah ya ce sabida munafici wa idza laqul ladina amanu qalu in suka haɗu da masu imani sai su ce ai mu mun imani wa idza kalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum in suka zo wurin ƴan uwansu shedanu sai su ce ni ai mu tare da ku muke inna ma nahnu mustahzi'una kawai muna yaudaran musulmai ne mu ba musulmai bane ba sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim ai Allah ne zai musu cikakken yaudara wa yamunduhum fi tughyanihim ya'mahuna ulaika allazi nasaru dalalata bil huda ai su ne suka sayi shiriya su ne suka badar da shiriya aka ba su bata fa ma kanu muhtadina Allah ce biskatance shiryayyu ba to wannan ɗan uwa shine kawurci babba to sai kawurci karami shine wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ayatul munafiq talata ko alamomin munafiki guda uku ne wani wuri yace arba'a ko sai yace idza hadatha in yana zance sai yayi sai shi kokari a ji ashararuta kaji fesal shi yana magana sai ya dan hinto ko yaya ko to ƙarya kaga duk mai ƙarya ne ne munafiki ne amma wani munafiki mai hidda mutum musulunci a a to ƙarya ba ɗabi'a bane ne to Allah ya raba mu da ƙarya annabi ya ce ni iyakum bisidq ina horon ku da kuyi ku yi gaskiya ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku zamo tare da suwa masu gaskiya wa kunu ma'as sadiqina ku zamo tare da masu gaskiya gaskiya ɗabi'a ne mai kyau annabi ya ce mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kwatanta gaskiya har sai an rubuta shi mai gaskiya wurin Allah yace ina muku kashe ni da ƙarya mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kwatanta ƙarya cikin al'amuran shi na yau da gobe har sai an rubuta shi wurin Allah makareci yau daga cikin mutane akwai wanda bai yi ƙarya ba a yi ne aƙalla ya sha bakwai wuce na? duk abin da za a yi ce ya ga ƙarya duk magana da za ta ce ta gamo da ƙarya ciki to kaga wannan munafika ce kaga wannan munafiki ne sai Allah subhanahu sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mi idza hadatha kazaba wa idza wa'ada akhlafa iyai alqawli sayyi sayyi saba saba alqawli ba dabi'a bane ba mai kyau annabi yace la imana liman la amanata la wala dina liman la ahada lahu babu imani ga duk mutumin da bai da amana kuma babu addini ga duk mutumin da bai da alƙawari to saba alƙawari ba dabi'a bane na musulmai ba dabi'a bane na mutanen kirki ana sa in aka yi alƙawari da kai kai daure ka rike cika alƙawarin nan muna fahimta yan uwa sai ya ce mi wa idza atumina in ka bashi amana ha sai ya ce kaga cin amana babu imani a ciki cin amana munafiki ne shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar lahira zai tashi da tuta to kuma za a samu wasu mutane suwa sun tashi da tutoci shi zai rike tuta ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah da gaskiya sai a samu makareci sai a samu shugaban makaryata shine musailamatul kazzab ya rike tutar ƙarya yace to jama'a muna makaryata ne wanda kuka gani tare da ni makareci ne ko in ce makareci ne dole za ka tashi ƙarƙashin wannan tutar tashi muna fahimta in kai maha'inci ne mayaudari ne mafi amana ne za ka mi za ka tashi ƙarƙashin tutarwa masu cin amana za ku riƙe tuta na cin amana Allah ji kan malam mai shago ba don ya mutu ba yace ka samu sarmayi da budurwa hudu ko uku wani ma yana da budurwa bakwai saboda ɓata lokaci kuma wannan kafinsu ba armansu zai yi ba yana da jurjur amfulwa gare shi yau ya tafi wurin wacce libya tafi wurin wacce haka haka haka haka to kaga wannan mayaudari ne maha'inci ne ranar lahira zai tashi da tuta ta cin amana saboda mi ya yaudaru wannan bayan Allah sannan haka su ma mata zaka samu wata da sarmayi bakwai ko takwas to ita ba ranar tashi alkiyama za ta tashi cikin taron mi mayaudara to Allah subhanahu wata'ala ya samu daga cikin bayan shi wanda suke masu babban rabo duniya da lahira sai siffa na gaba sai annabi ya ce wa idza ka taba fajara eh in aka yi husuma da shi duk mutumin da kama mari ɗaya in ya tashi sayawa biyu annabi ya ce wannan munafiki ne muna fahimta Allah subhanahu wata'ala ce fa man ya'tada alaikum fa'tadu bi misli ma tada alaikum duk wanda ya muku ta'addanci Allah ya ce kurama daidai yadda ya muku ta'addanci amma ku yi haƙuri shi yayi zama alkhairi to in aka ba bari ɗaya sai kai biyu ko kai wanda yi ya zahi kai munafiki muna fahimta kadiba mi da adalci da kwatanta gaskiya da ke da ko cikin addinin musulunci ko kuwa wannan shine munafiki wanda yake nifaqul asghar karamin munafiki wanda bai hidda ka musulunci amma in ka mutu kana yin shi zaka tayya ina zaka tayya wutar jahannama shi kuma wancan shine niqaul akbar munafiki wanda yake ni wanda yake hidda mutum daga cikin addinin musulunci baki ɗaya ba sai Allah ya ce to innal ladina kafaru kaga wa'anda suka kawo sai duka nau'ikan wannan kafiran guda hudu sawa'un alaihim ay mustawiyan ladaihim daidai ne a gare su a an zartahum ai kawwaftahum wa hazzartahum wa inzaruhum ilamun ma a takwif wa tahzir yace wa kullu munzirin mu'allimun wa laysa kullu mu'allimun munzirin malam yace daidai ne gare su ka tsoratar da su ka musu wa'azi ka musu gargadi a ka ilmantar da su su gane ba abun bautawa da gaskiya sai Allah sai imani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah ne daidai ne a gare su malam yace ku gane dukkan mai wa'azi a dukkan malami eh dukkan yace wal inzar wal ilamu takhfifi yake cewa wa kullu munzirul muallimun dukkan mai wa'azi malami ne walaysa kullu muallimul mujrim amma ba kowane malami yake mai wa'azi ba haka nan ne ko ba kowane malami yake mai wa'azi ba akwai malamin da in ka tara mishi mutane wa'azi bai san ya jaye ba malam ya fara shi wata rana wani taro ne da aka yi ya shahi malamai kwarai yace to an tsara ku daga cikin mutane wanda za su gabatar da karatuttuka to sai aka yi katari akwai wani malamin su da ya zo sai suka ce to tun daga malamin su mafi yawanci wanda za su karatun ɗalibai shi ne ya tashi ya fara buɗe musu taron ko da ya haushi babban malami ne shi ke koya musu ha amma bai saba wa'azi gaban mutane ba ko da ya hau mumbarin da ya ga al'umma kaya guda kawai sai ya riƙe mikuran da ƙarfin ya kwala kiran sallah sai da aka tamke shi saboda ni bai saba ba amma kalli ɗaliban shi ne za su zama su wa'azi saboda ni sun saba wa'azi to sai Allah ya ce wannan mutanen daidai ne gare su da kayi musu wa'azi da baka yi musu wa'azi ba ba za su yi imani ba sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna saboda mi malam yace wa hadhihi al-aya fi aqwamin haqqat alaihim kalmatu shaqawati fi sabiq yace wannan aya tana nuna mi wasu mutane ne wanda Allah ya tabbatar da bushewar zuciya akan su kamar yadda ya gabata shine aina a ilmul lahi a cikin ilmin Allah subhanahu wataala thumma zakara sabab tarkihim al-iman sannan Allah subhanahu wataala ya ba da labarin menene yasa ba za su yi imani ba sai Allah ya ci gaba da cewa kataballahu ai Allah yayi ni ya rage zuciyar su ne kataballahu ai tsaba Allahu ala qulubihim Allah ya mamaye zuciyar su ne ta hanya ba za su taɓa yin imani ba ba za su taɓa fahimtar addini ba wa ala sam'ihim haka Allah subhanahu wataala ya kame jinsu kamar yadda muka ce walahum azanun la yusma'una biha suna da kunnuwa amma kunnuwan ba su ji akwai wanda kunnen shi in ka shekara sa mai a musu bureka lahiya launi amma kana sawa a zuce ce da Allah ta shi akwai wanda kunnuwan ta ka shekara sa mata gwanja lahiya launi ko amma daga kasawa a zuce ta ce a'a saurara ba yanzu ba to Allah ya ce su wa'ancan suna da kunnuwa amma kunnuwan duk abin da yake alkhairi ne gaskiya ne ba su ji kishe musu Allah ya ce annabi ya ce su ce ina ba su san wannan ba sun ji amma kunnuwan ba su ji menene ba su ji ba su jin gaskiya Allah ya ce suna da idanuwa amma idanuwan ne ba su ganin gaskiya ne shine ai khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa Allah ya ce su da gaskiya ne Allah ya musu rido ba da da za a su ga gaskiya su yi imani da ita duk yadda za a yi annabi ka shekara bayani sai ta zo musu da ayoyi Allah ya ce annabi ya ce za su ce kai su wannan ba za su taɓa barin abin da suke bauta kan shi ba su koma ka abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo musu da shi yawa daga cikin su kai akwai wanda ma suka ce ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik ya Allah har in wannan manzon har in wannan Qur'anin wai daga wurin ka yake gaskiya ne to mu mun kawo shi a Ka'aba fa suka ce ma Allah haka to annabi ba gaskiya bane ba Qur'ani ba gaskiya bane ba amma suka ce har in gaskiya ne su ce su kawo ce Allah kuma kai ma Allah in ka aika ka mutu ruwan duwatsu daga sama amma me Allah ya mutu ya mutu ruwan duwatsu Allah ya ce a'a ai Allah ba zai azabtar da su ba matukar annabi kai kana cikin su Allah ba zai saukar da bala'i ba Allah ya ce kuma Allah ba zai saukar da bala'i ba matukar akwai mutanen kirki da ke istighfari a cikin to kun ga wannan kafurai ne karar Allah ya zana wanda da an mutu wa'azi da ba a mutu wa'azi ba babu yadda za a yi imani da abin da annabi ya zo da shi Allah ya ce sabida shi Allah da kanshi ne ya liƙe zuciyarsu ba za su karɓa gaskiya ba kuma yayi ya ya tushe kunnuwansu da duk abin da yake gaskiya ne ba za su ji ba kuma ya makamtar da idanunsu daga ganin gaskiya babban malamin musulunci Allah mutul usaimin rahmatullahi alaihi yake cewa to kaga wannan hanyoyin guda uku su ne hanyoyin da mutum ke fahimta komi ya gane komi ko ba haka nan bane ba ta idanuwa ne za ka gani abu mai kyau ko mara kyau ta kunnuwa ne za ka jin abu mai kyau ko mara kyau sannan zuciya ta gazgata ko kuma ta ƙini ta ƙi gazgatawa to duka wannan wuraren sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya ya liƙe na su su babu yadda za a yi fahimta da zuciya da idanuwa da kunnuwa duka Allah ya ce khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa ishawa wa lahum azabun Allah ya ce suna da azaba wanda take mai girma to kaga nan sai Allah ya tattauna wasu ni'imomi guda biyu su ne ni'ima na ne a wanda mun tsince su gaba ni'ima na ji da na gani to ana nuna mun lokaci yayi ko to kenan insha Allah ta'ala sai mu saurara gobe in mun zo sai mu ci gaba da bayanin kenan in akwai mai tambaya ko kuma wani wuri da aka ji ayi kuskure insha Allah ta'ala za a iya tunatar da mu Eh. Hukuncin? Eh. Yace, menene hukuncin mutanen ko kuma mutanen da in suna sallah tare da liman za ku rinka tahiya tare da liman ruku'i ko sujada ko ko kuma ma su rige shi to wannan malaman fiqh suka ce wannan mutanen guda biyu duka ba su da sallah da abokin liman da magajin liman suka ce wanda wanda yake da sallah shine wa alin liman wanda sai liman yayi sallan yayi annabi yace inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi an sa liman ne kawai da ayi koyi da shi fa iza raka'a farka in yayi ruku'i sai ku yi ruku'i ba in ya tsayi ruku'i ku sai ruku'i ba muna fahimta sahaba annabi suka ce in annabi yayi kabbara ya sayi ruku'i ba mai motsawa daga cikin mu sai mun tabbatar annabi yayi ruku'i in ya dago daga ruku'i ba mai dagowa daga ruku'i sai mun tabbatar annabi yayi tsayuwar shi daidai yadda yake muna fahimta wannan ba daidai bane ba wanda da yawa daga cikin mutane a wannan zamanin sun hada cikin wannan halin Allah ya kyauta kenan akwai wani mutum ya rasa sallar shi ko kuma ya tashi da wasu zunubai masu tari yawa Allah ya tsare mu akwai mai wani tambaya ne wa alaikum salam na'am
sun gama na haka wani guda da mutane da yanzu ya haka ta yi wuta wani ka kuke da sai da baka sani wata halaye
ban fahimta ba
kamar kamar kiris guda shida ta haka zama na wani guda eh sai wani ya tsara wasa eh kuma kuma ko kuma ne zai yi magana ba shi eh kuna da laifi eh kuna da laifi mana zama da mutumin banza za ku mai wa'azi ya bari in ya ki bari in kuna da iko hana shi ku hana shi in ba ku da iko ku tashi ku bar mishi wurin amma na yanzu in bala'i na masu sauraron waka ya taho zai gamawa har da ku saboda ni shiru alamar ya gane mutum ya kunna waka inda kuke a ya nuna kun yarda ko amma in ku yarda ba fa za ku ce kashe ko in kuna da iko in ba ku da iko ya sai ku tashi ku bar mishi wurin shi ya ci gaba da sauran waka shi shi kadai musamman ma cikin azumi kuma wanda waka tana lalata zuciya tana sa zuciya ta lalace duk mai sauraron waka to waka za ta lalata mai zuciya ya zama bai san sauraron qur'ani bai san fahimtar gaskiya duk abin da yake na daidai ne shi bai so kullum abin da wannan waka take dora mai shi ne sauran shi shine Allah ke kalla balarana ala qulubihim makanu yaksibuna zuciyar sun yi tsatsa ne to Allah ya raba mu da tsatsa zuciya mm shikenan ko to abinda muka karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yahe mana Allah ya biya mana bukatun sun da alkhairi baki daya ya kashe mu muna musulmi ya sa magana mu na ƙarshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk musulmin da ke da wani bukata na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mishi duk musulmin da ke hama da wani kunci ko damuwa Allah ka yaye mishi ya Allah ka samu rayuwar mu albarka baki daya ya Allah ka shirye da mu shirya na addinin musulunci ya Allah ka gwada mana gaskiya ka ba mu ikon binta ya Allah ka gwada mana gaskiya ka ba mu ikon binta ya Allah ka gwada mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ya Allah ka sa maganar mu na ƙarshe a cikin duniya shine mu yi imani da Allah mu yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk musulmin da bai da lahiya Allah ka bashi lahiya Allah ka zama da ƙasar mu Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته